أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد أنواع مسلمين wanda muka saba haɗuwa a wannan masallacin juma'a na ƙofar wunci a garin bauchi na mana sallama idan ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo waran wannan rana ta alhamis wanda take daidai da sha uku ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ta yi daidai da daidai da sha uku har yanzu ga watan uku a miladin isa alaihissalam dubu biyu da ishirin da biyar sha Allah za mu ci gaba da tafsirin mu kafin nan wata tambaya da aka kawo assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ka ba mu Allah karfi a karɓa mana ibadunmu malam tambaya nake yi akan mutum ne ya saki ya yi saki uku kuma ‘ya'yansu tara kuma ‘ya'yan manya ne shi kuma babansu ya ce na bar masa gidansa ‘ya'yan sun ce na zauna a gurinsu kuma ba ta da inda za ta je ya ce dai suna so na zauna sai dai mu haɗu duka mu bar gidan kuma ya kai mu ƙara gidan mai gari mai hukunci mana na gode a tun da an je gidan mai gari yanzu ni kuma na yi hukunci a ne ba zai hukunci ba tun da an je gidan mai gari wannan shi yasa to ban san dai me ya faru ba amma mata suna da karancin hankali da nutsuwa musamman in sun ga su kaɗansu ne a gida kin ga ke kaɗanki ne daga ke 'ya'yanki a bisa wasiƙanki kamar yana nuna kun haɗa kai da ke da ‘ya'yanki watakila kun raina shi Allahu alam ba zan yi wannan hukunci inda ga shi ana ce ‘ya'yanki ma sun sa baki su manya ne to ai mutum baya gadara da kayan da ba nashi ba ko su manya ne gidan ai ba nasu ba kuma ba ya rasu ba ne su suna da gadansa gaskiya ne idan suna da ɗa- gidansu na kansu da suka mallaka suka ce ki zauna a gidansu baya da ikon ya hana amma su ce ki zauna a gidansa wannan sai da izininsa da yardarsa mas'alar duk ta sulhi ne da daidaitawa kuma wannan ya kamata ya zama izina ga da yawa daga cikin matan da suke ganin in su ne manya a gida za su yi abin da suka ga dama da ke da ni- da 'ya'yan naki duka wuta za ku je in ba ku yi biyayya gare su saboda idan su suna ganin aljannatu ta ta a kadamin ummahati to kuma fal ya'mal al-aqu ma sha'a falan yadkhul al-janna shi da mai tawaye ma ubansa da je yi duk ibadar da zai ba zai shiga aljanna ba jiman kuma ke ma ba zaki shiga aljanna ba domin ke ma aljannan ki yana karkashin tafin mijinki to wasu masu danyen koyarwa irin dai matsalar kenan masu karime kariman hadisai din nan duk su ne suka halaka mutane masu ɗanyen koyarwa su suke zuwa kawai su yi ta nuna ai uwa ce take da komai sai 'ya'ya su zama ba su biyayya ga mahaifinsu duka sai su haɗu da ita da shi da 'ya'yan duk su halaka kuma wannan shi ya kawo tarbiyyar tarbiyyar yara duka ta lalace yara suka zama marasa kunya marasa tarbiyya shi tarbiyya gaba ɗaya Allah ya sa shi a hannun uba ne idan ba a biyayya wa uba gida watsewa ke ma in uban ya rasu ba za ki ji daɗin ƴaƴan ba duk tarbiyya Allah ya sa shi akan uba ne ba inda za ka ji an ce ka yi maza wai wai uwa ta yi kaza ka tarbiyyantar da ƴaƴanta kaza babu alƙur'ani wa mur a halaka bis salati ne wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu uba ne aka faɗa shi aka ɗora masa kula da yara shi aka ɗora masa tarbiyyantar da su shi ya san maslaha kuma kullukum ra'in ko kullukum mas'ulun an ra'iyati kowanku an ba shi to za a tambaye shi kiwon da aka ba shi an manzo Allah ya magana uba za a tambaye shi kiwon da aka ba shi da ke da 'ya'yan duk kiwon da aka ba shi saboda haka kuskure ne kwarai inda wasu iyaye wasu malamai kai suke kokarin nuna wa mutane cewa wancan hadisi na ummuka ummuka wai uwarka kawai za ka ga annabi hasan ita ce a jiki shi ko uba tsaya to ai wannan hadisi ana ana misinterpretation ɗinsa ana fassara shi a kuskure abin da ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka a wancan hadisin an baro zamanin jahiliya ne a shigo musulunci a zamanin jahiliya su sun ɗauka uwa ba ta da wani haƙƙi ma kwata-kwata ita kaya ne kawai kamar baiwa a hannun mijinta to sai mu sallallahu alaihi wasallam yake ƙarfafa haƙƙin a san fa uwa tana da haƙƙi to shi yasa ya nuna masa maganar ummuka ummukan nan har sau uku sannan ce summa abaka amma ai ba inda aka samu wata tangarda aka zo manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bi uwarka kar ka bi ubanka ba a taɓa samu kuma ga hadisi fili cewa al'abu awsada abwabil janna babanka shine asalin kofar tsakiya na shiganka aljanna manzo Allah ya ce ko ka gyara makullin ya bude maka ka shiga ko ka bata ta kibuwa wannan shawara kawai za mu baku a samu maslaha akan wannan al'amari hala 'ya'yan sun nuna gadarar cewa ai su ne a gidan mutum ce su ne manya da ce ai uwarsu dole ta zauna a gidan babansu so ba su da wannan ikon wanda yake jin ya isa ya je ya sayi gida ya ba ta ko kuma ya je ya kama mata gidan haya shi ne matsala balle kuma sakin har ya zama uku ya zama uku gyaransa zai yi wa baya gyaru kuma sai ka samu in ba mai da hankali ba ba gaba ɗaya aka yi shi an yi wani don a gyara zama ya gagara an sake don a gyara zama ya gagara har aka yi na uku a gaskiya dai ya abin da zan iya faɗa ke sai dai muku addu'a Allah ya daidaita ku ya gyara amma ba daidaita ku koma ku zauna zaman aure ba Eh, Allah ya kawo muku maslaha na zaman lafiya to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين
na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa huwa Allah Allah ya ce shine Allah an yi maganan anan da gaiba fidaban
karanta su wallazi khalaqakum min tinin to to ja ja huwa allazi khalaqakum
هو الذي خلقكم من دين ثم قضى أجلا وأجل مسمى na'am عنده ثم أنتم تمترون huwa allazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun haka ne, in muka kwana huwa allazi khalaqakum shine wanda ya halicce ku min dinin daga laka to malamai suka ce ya halicci babanku daga laka shine annabi adam wasu kuma malamai suka ce ba lallai babanku ba e Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu daga maniyi amma daga laka ne kuma Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in ya halicci dukkan a dabba mutum mai tafiya ko akuya ko meye ko tinkiya ko duk da sauran dabbobi masu rarrafe a bayan ƙasa daga ruwa to amma daga ruwan nan aka ce ai lakan ne duka dai lakan muke lakan muke ci yawwa don haka shi kansa ruwa ma na ruwan sha ne daga lakan ne daga ƙasan ake ɗebo shi lakan ake matsewa a ɗebi abin da yake cikinta don haka kana ci kana kana sha kana haɗawa da dole wani gafinta wanda yake cikin ruwan da kake sha aka ce maniyi ne shi aka ce shi ma maniyin ai wato kai ɗin da aka yi ka da laka aka yi kakanka da laka ya haife ka to abin da yake ci laka ne in yana cin yana cin ƴaƴan itatuwa yana cin hatsi yana cin mai wanda kuma duka laka ne take gina su don haka su ma dai laka ne to amma dai mafi mashhurin fassarar malamai dai suka ce an ce kalaqakum min ne shi Allah ya ce kalaqakum malamai masu fassara suka ce kalaka a baku ana nufin annabi adam to wallahu a'lam sun matsaba ajalan sannan ya hukunta muku ajali ya ba ku lokaci kowa aka ba shi lokacinsa wani shekara tamanin wani ɗari wani casa'in wani hamsin wani uku wani biyu wani goma wani arba'in wani talatin kowa da ajalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na zamansa kuma ya boye masa ba wanda ya sani sai shi duka wannan Allah yana nuna isansa akan bayansa Allah ya kiyaye dan adam baya da kirki dan adam baya da kirki wato wannan waiwaye da Allah yake waiwayar da mu to kai yaushe ka samu daman ma har ka yi jayayya da ubangiji wai har kana ma kokarin ci a kai wani abu ne ko balle har ka karɓa wa kanka girman shi ubangidan taka Allah ke ce kar ka manta daga laƙa nan kar ka manta kai wani abu ne abin kyama ubanka baya son a ganka a rigansa a za a yi kuskure ruwan da aka ɗiga ka sauran ya ɗiga a rigansa ba zai so a gani ba shi ne ma'in mahi wani abu wulaƙanta awalam yaran insan anna khalaqnahu min nutfatin mani ne ba fa'iza huwa hasimun ne mun ba shi ƙarfi mun ba shi fata mun ba shi nama alaƙanan wata alaƙakan baka alaƙanan alaƙaka mun datan baka alaƙanan mun data izamun baka saunan izama lahaman sun ma an sha'ana wa halkan akhar amma wai sai ga shi hasimun ne wadda raba lana masalan wannan sai ya halkan kamanta inda aka ɗauko ka amma har kana nuna wa Allah misali ka ɗauki shi ka murmure ala man yuhyil izama wa hiya rami to ga amsa yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wanda yayi ta babu tun farko farkon fari babu kashin ba tsokan ba komai ruwa ɗigo ɗan isi likitocin masu ka ce a cikin ɗigo ɗayan ma akwai ‘ya'yan halitta wajen dubbai a ciki aka kwankwance aka cire guda ɗaya ya ce yuhi hannabi an sha a wani marwata ruwa bi kulle kalɗin ali to shi wannan ɗan adam da Allah ya samar da shi daga babu ai ma ana maganar maniyin ma shi yasa Allah ma ya tambaya ya ce wai shi ka hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura wai mutum da yake maganar nan tukunna wai shin kan an yi wani time lokacin da ba a tunanin ma za a same shi ba maganar an ɗiga maniyin ba kafin a ɗiga manin ma ba a san ma za a kai babanka ba ba a san za a same shi ba an yi wannan lokacin ka ko ba a yi hal ata al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura sai kuma Allah ya sake dawowa inna khalaqana al-insana min nutfatin namshatin nabtali faj'alnahu sami'an inna hadaynahu as-sabila imma shakiran ko ka gode mana ko ma ka fura ɗan adam matsalar sake kuma ɗabi'ar ɗan adam ta zama haka yau kowa fama da ake da wannan wannan abun ake fama da shi wanda ake wa Allah yanzu kuma an dawo tsakanin tsanan da shi ne ba wanda zai maka wani alheri daga baya ka gan shi da girma da mutunci ka tuna baya cewa shi ne ya ɗago ka ya mai da kai kaza ko a haihuwa ko a kasuwanci ko a ubangida ko a siyasa ko a mulki ko a ilimi ɗan adam haka kafura yawan kafin tsoron mutunci to ba ba wasa ba Allah kullum yake maimaita wani maimaita wani ka san fa da babu wanda zai kalaka kullum ɗi ne sun maƙaba a jalan ya muku lokaci je ka kwa sai da aka yanka maka aka gama filan ɗinka aka yi komai aka ce to a tura maka rai aka hura maka rai a cikin mahaifiyarka aka sauko da kai daga cikin mahaifiyarka su ma suka yi ta addu'a la'in aka na fa'atata na salih zana konan da minan shakiri Allah wanda ya rubuta mamu na gari kaɗa suka yi ta famu to ai tambayar da aka yi ɗazun ma duk irin wannan uban da ya ta addu'a Allah ka ban mata ta ne ya ta neman sadaki ya ta ɗawainiya ya gina gida ya kawo wanki ya ajiye ki a ciki ya yi ta ɗawainiya ya nemo abinci ya ciyar da ke ya ciyar da ‘ya'yanki yanzu sun yi ƙashi sun yi fari hasbunallahu wa ko kuma su suna tsammanin su ba za su zo su haihu ba irin a musu irin abin da suke yi wa mutunci ba ya da kwace-kwace to kullum Allah yana mai mai wannan sama da yana faɗakar da mu in ɗan adam ne sai ya mutu da bikin ciki ko haka sai hawan jini ya taso ko to amma Allah kullum yana faɗakar da mu babu kuka ba ku san da aiki aka yi ka daga inda aka kirkiro ka ma aiki nan ma lokacin ma ba naka bane ba kai ka yanka ma kanka shekara wa nawa za ka yi a duniya mu muka yanka mu shi ne Allah yake ta alaƙa ku min ne kuma tsaba a jana yake muku lokaci daga lokaci kaza zuwa kaza za ka mutu kuma da lokacin mutuwan ya zo ba ka yi tawaye ba ka ƙi mana da mutuwan ta lokaci ba za ka mutu ya abin da wani malami ya faɗa shi ya ce bawan Allah sai ƙoƙari ka daidaita da Allah abu ɗaya zan ba ka shawara in za ka bi Allah ka bi shi ka kuma bi umarninsa ka kuma bi ƙa'idodinsa in ka san in ya kira ka za ka sa amma in ka san kana da wani plan plan B ko wanda in ce ka zo za ka ki zuwa je ka yi abin da amma in dai ka san in yi ce zo za ka je idan Allah ka yi kokari ka yi kokari ku daidaita da shi kafin ya yi kiran da shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ce qada ajalan wa ajalun musamman inda ya kuma aje wani ajali kuma na musamman wanda ya ambata ya yanka shi wannan ajalin kuma na gurinsa wani ajali ne wannan in dai an yanka maka shekara goma ko ishirin ko talatin ko arba'in ko hamsin ko sittin ko saba'in idan ka mutu kuma Allah ya yanka maka daga saba'in ɗin nan kuma zuwa tashin alkiyama shekara kaza a kwanci a kabari shine ajalin musamman inda kafin a yi busa a tashi wannan na kabarin nan baka san tsawon lokacin da za ka yi kuma shi ne awwalu manazilin akhira farkon masaukanka na lahira in ka ga alheri to alheri ne a lahira in ka ga sharri a ciki to sharri ne a lahira shi ne kwanciyar nan da Allah yake nuna maka wa'azi kullum a ce ɗauki ɗan uwanka kwantar da shi sashi a rami babanka ne kwantar da shi a ruwa ka kwalfe ka kwalfe Allah ce a ranka za ka sa a yi ne kafura ka kwalfe ruwan ka kwalfe ta ce matsaka ji ɗauko shi ya tsoma a ciki a rufe wannan in baka san wa'azin malamai ba in baka san wa'azin Qur'ani ba to ga wa'azi na zahiri cewa ranar ka tana zuwa wallahi yanda muka je muka binne sauran mutane wallahi akwai ran da mu ma za a zo a shuka mu da muka shuka kuma bayan wannan shukan akwai wani ajali musamman wanda Allah ya tana da'in da hu a bursa sai ranar tashin kiyama kuma an kwantar da kai suma an tuntan tarun amma wai ku kafirai wai sai kuna shakka akan waye ya halice ku kai baka san ma inda aka yi ba to ne me ya shakkin ka baka san inda aka yi ba baka san inda aka yi aka haɗa ka ba babu ma labarin ka sannan labarin ta kullu cewa baba baba ya auri baba sannan a ai baba ta samu ciki sannan haihuwa to wannan ne yake rigima da Allah Allah ya sauwa kai ta bushe bushe bushe a ce ka busa wiwi ka ka sha giya ka yi zina ka yi komai kana jayayya da wanda ya ce kara ka yi sata ka yi tsara suka ka yi duk abin da kake so ko mafi yawancin masu wannan ba su wuce shekara a garin ma sun mutu ajalin ma ni ban taɓa ba mafi yawanci ba su sai da ƙyar suke wa dogon ba su dogon zamani balle ka sari wani jini yana cikin ka sai ka ji ana cewa ai sun ce sai sun rama eh to makashin maza ne kai kuma maza ne za su kashe ka ko ba haka ba Allah ya sawa na'am
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون in baka san shi ba ya ce huwa allazi khalaqakum min tin yayi maka wannan bayan in baka san shi ba huwa Allah shine wanda ake kira Allah shine alif lam lam hakuri hal ta'lamu lahu samiya ka ta wajen da irin wannan suna ko shine ubangiji shine Allah amma an baka aiki yi yaro fi samawati kai ta tambaya duk inda kaje samawati ka ce wai wane ne Allah ko arna ka samu ka ce Allah kake magana a ina yake waye Allah za ka ga sun razana ko ba su yarda ba isa ma wace ka yi yawo cikin samai wafil ardi ka yi yawo cikin ƙasa inda ka shiga duniya ka ce ni ina neman Allah ne ka ce kai kana da hankali to ya yi sheka don da duk inda ka je tambaya wannan gauran sunan an san shi kuma barazana ne ga kowa ko ya yarda Allah ko ko mashaya ka je ka ce dan Allah ina Allah yake sai sun raga ko ba haka ba ta ce shi ne Allah fi samawati kada da cikin samawati duk ka bi mala'iku ka ce akwai Allah za su ce akwai wa bil ardi ka bi cikin ƙasa duka shi ne Allah ya alamu sirrakum wanda ya san a takaitaccen fassarar malamai suka ce ya alamu sarrafin ya san abin da kuka koye a zuciyar asirin ku ke abin da kuke ɓoyewa ya sani waje harakun ya san abin da kuke bayyana amma idan aka bi zuzzurfan fassara wai ya san ka ciki da mai sirrakun ke waje harakun sirrakun ya san ka ciki waje harakun ya san ka a bayyane wajen ba kuma nan kawai ba in an koma ya san kullakullanka gaba ɗaya wanda ba ka san kowa ya sani ba shi ne sirrinka ba ya kuma san buge-bugenka da kake ya san da suwa ya in ba ka san Allah ba shi ne wannan to to wannan shi ne Allah wanda wata yarinya wanda muka taɓa da kisan tannan wanda sayyidina Umar ya ce a je a aure ta ko ta ce ina uwar ta ce ina umar ɗin yanzu da shi ta mana umar ya hana umar ya hana to ina umar nuna mana shi ce baba in umar baya ganin mu ai da Allah ne yana gani daga wannan yarinyar ta san Allah ce da Allah ne yana gani kaga ya alamu sirratu wa jaharatu ya san ya san ku ciki da waje
a ai kai ma ka san ya san ka ciki da waje domin in cuta ta kama ka tana koya a cikin ciki ko likitoci sun kasa ganowa sai ka ta cewa Allah Allah kai ka san ciwon nan ka yaye mu kai kuma an ce me ya ciwon ma baka san wani irin ciwo yana jikinka baka sani abubuwa da yawa kake da su baka sani ya haɗa ka da wani abu ka rayu har ka gama rayuwarka ba za ka iya nuna shi kuma an ce kana da shi shine ranka ina ranka ya haɗa ka da wani abu har yanzu an ce ka nuna ba za ka nuna ba shi ne hankalinka ina hankalinka kuma ya ga dama ya raba ka da shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wannan shi ne Allah wanda ya san ku a ciki ya san ku a waje ya san ku zahiri ya san ku baɗini ya san abin da kuke yi a fili ya san abin da kuke yi a koya waya alamu ma ta tasbuna ya san kuma duk abin da kuke aikata in na alheri ne ya sani in na sharri ne ya sani kuma ya sa muku marubuta wanda suke rubuta kaga sai ya koya muku kuma ku yi kuma ku rage wa kanku damuwa ku yi cc kyamara ko a zo nan a sa a je nan a sa a je can a sa ka hana ka sakat ka zo kana marasa gaskiya ko su kai ta cc kyamara can a can daga ana ta koya to duniya ma kenan ɗan duniya ya shirya wannan ya zama maka damuwa balle wanda ya sa maka raƙibu a cibi suna tare da kai kullum suna rubuta abin da ka aikata na
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها مؤمنين wa mata cihin min ayati abun mamaki game da mutanenka ya rasulullah mata cihin min ayati babu wata aya aya ce ta alqur'ani ko aya ce ta ta mu'jiza ko aya ce kauniya domin duka ayatu kuma Allah yana amfani da ayan alqur'ani a karanta ayan mu'jiza Allah ya nuna wani abu da yake nuna cewa manzon Allah manzon Allah ne ayan kauniya da Allah yake cewa awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa'annan ayatu ne su ma daga Allah to kowace ce ta zo yasa Allah ya ce mata tin min ayati min ayati rabbi daga cikin ayoyi kala-kala da ubangiji yake kawa don ya tabbatar da gaskiyanka da gaskiyan alkur'ani illa kamo an hamu urubina sai sun zamo masu bijire mata sun samu wata hanya da za su ce ai kaza kaza ne su tawili nan فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون kan kazzabu bil haqqi sun dai riga sun karyata gaskiya lamma ja'ahum lokacin da yazo musu qur'ani da yazo musu da bayanai shi qur'anin nan ya dauko labaran baya ba wanda yazo ce wannan labaran ba gaskiya bane gaskiya wannan ya ishe ka a ce mutum ya zo ya ɗauko maka labarin ka tun daga zamanin annabi adam ya maka reference ya kawo references da annabawa daban-daban an yi adamu an yi shisu an yi nuhu an yi idrisu an yi nuhu an yi annabi ibrahim an yi ishaƙa an yi an yi Isma'il an yi Ishaqa an yi Yaqub an yi an yi Yusuf an yi ƴan uwansa an yi Musa an yi banda kafin nan ma an yi su Annabi Sulaiman ko to an yi Musa tukunna sannan an yi su Annabi Sulaiman su Annabi Dawud an yi su Zakariya an yi su Yahya sannan aka zo aka yi su Annabi Isa duk kuma littattafan kuma kai ka san ba wai daga yanzu aka fara tuntuni ana gaya maka da abin da suka yi kuma ka tambayi duniya ta ce maka eh lalle wayannan annabawa labaran su na nan akwai su a cikin littattafai balle ka ce babu yau kawai kai shiru ka tambayi yahudu su ce ai akwai Allah an yi Jesus an yi an yi Moses an yi Yahaya an yi wane su gaya maka wannan ai gaskata maka Qur'ani su kiristoci su ce maka an yi an yi annabi isa an yi kaza kaza kuma duk yana cikin alkur'anin ka kuma su wa'ancan din nan nasu ne ya riga ma alkur'ani me yake tabbatar maka dukkan su kuma suna ce maka akwai day of judgment akwai day of judgment babu wanda za ka tambaya ce babu duk da arnancin su wannan ya ishe ka fa ɗan uwana musulmi ko ɗan kwana cikin al'adantaka da insaniya wannan ya ishe a ce maka ba yahudi yana ce akwai day of judgment akwai ranar lahira kirista yana ce akwai ranar lahira to ka san dai ko ba komai nan haka ce muttafaqun alayhi ko ba haka bane ko to ko tun da ka tabbatar akwai ranar lahira muttafaqun alayhi to me ka shirya mata me ka shirya wa yawmu larai da fiye ranar da Allah ya ce babu dama zai ka ajiye masu addinai ka je wajen masana kimiyya sun ce akwai wani rana da za a yi big explosion duniyan nan za ta zo ta bindiga za a samu wani rana wanda za a samu wani ko gas ne ko menene na duniya zai yi bam ko duniyan ta ƙare sai kuma aka zo aka nuna maka los angeles ka zo kaga kawai wata wuta ta gagari santa na kimiyya da fasaha da sanin yadda za a yaƙi gobara a nan allah ya tada gobara kuma suka rasa yadda za su yi da ita a najeriya ne gidan bulu to amma har yanzu bai kawo maka reflection na cewa wannan abun is reality akwai day of judgment kuma ga shi ɗorin limits ɗan shekarunka ɗan cikin cokali amma sai ga shi suna jayayya da Allah ba su yarda da ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu eh illa kanu an hamu urdin wa kan kadzabu bil haqqi sun karyata qur'ani gaskiya lamma ja'ahum lokacin da ya zo musu to shi ke wa saufa ya ce an ba'u ma kano biyu ya saji reality zai zo akwai ranar ranar da gaskiyar labarin da ake ba su suke izgili a kansa za su zo su gan shi ya bayyana
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين na'am to kai dan adam me yiwa ka ce to ai kai labari ake baka akwai akwai adamu akwai wane ne akwai wane ne ka gan su ba kuma baka da tabbaci ku sai Allah ya dawo da kai kan ayatin kauniya ina ce dai a duniya take raye eh a doron ƙasar nan take Allah ya ce tambaye su su masu musulmi ka tambaye su alam ne rau shin su ba su gani da idansu ba ba su gani ba ai suna tafiye-tafiye larabawa suna yawan zirga-zirga su ɗauko fatauci daga ƙasar sham su gangaro su zo makka su ɗauki kaya na fatauci daga makka su je yaman sayar da kayansu su dawo har suna ƙetarawa ma su je har habasha ko tunda larabawa sun saba wannan yawo kuma duk abin da ake maganan nan yana wuzin wannan wannan environment yana iya wannan yankin ne li ila bi quraish ila bihim rihlatash shita'i was-sayf quraish sun saba sun saba ribatar shita'i wasaifi idan ana ana ana tsananin zafi sai su bar yankin sham wurin da yake da zafi sai su gangaro yaman su zo su yi ta katoto suna kawo idan lokacin sanyi ya zo sai su komo su hau sahara su shiga har har sham sai su yi fatocin su su dawo sun saba shiga wa'annan wuraren Allah ke cewa har shi yasa ke cewa afalam yasiru fil ard ai sun yi sun yi tafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kam a halakana min qablihim min qarni in ba su san an yi ba labari ne amma ai ka je ka ga walmu ta fitaka a hawa magasha'a magasha ka ga tadmura ka ga yaman da aka rusa saddu ma'ar duk kun dukkan gani zo nan a ce nan ne ga kufayin nan babu mutanen ga gine-ginen Allah ya ce ba ku gani ba kun gani kuna yawa kuna tafiye-tafiye nan nan nan tsakanin kafin ku je abin nan kafin ku je arfa ana ce muku nan ne inda aka kona asabul fili kuna ganin wurin to wannan in baka gane wancan ba ba ai wancan a idanunka ba wannan ai ga gurabun nan ka gane da idanunka kam ahlakna min qablihim min qarni al'umma nawa muka halakar kafin zamanin ku ku zo bari mu ba ku labari makannahum fil ardi mun ba su mulki mun ba su dukiya mun ba su ƙarfi mun ba su jin daɗi a bayan ƙasa malam numakin lakum wanda ba mu ba ku ba ƙauyawa ‘yan kwana a tanti ku kafa canci a nan ku hijira ku kafa canci a nan ba haka laraba su to ga waɗanda suke gina manya-manyan gine-gine ga nan nan misra ya hama lullumin sarhan fir'auna ce hama ne gina masa upstairs masu tsawo wanda ma wayar rasar har yanzu ya ga inda an yi ga sunan kuna ganin sun yi wa'annan wuraren inda suke binne sarakunan sun irin to kuna gani duk ga shi nan sun ga su nan Allah ya ce na musu abin da ban muku ba ku da kamar ƙauyawa ne larabawan maka me kuke da shi kwana cikin bukka ai ba bukka ba ne sun tanti ne ba ba su ma samu ciyawan da za su yi bukkan ba da tanti kuke kwana a ɗauka a ɗauki aza itatuwa a ɗaure a bayan raƙumi da fatar raƙumin da aka je ne a naɗe a sa a bayan raƙumin in an je aka yi zango a sauka a kakkafa wannan itatuwan a jawo wannan fatan raƙumin a rufa a kan wannan itatuwan a shiga a kwana haka ba ku amma ku ne kuke mana tsaurin kai ga waɗanda suke ƙwalƙwale dutse su kankare shi su masa dizayi su shiga cikinsa su kwana adawa samudawa da sauransu Allah ya ce mun musu abin da mun muku ba wa arsalna samaa alaihim midrara ku wato Allah yawa mutanen maka gori ba yace ku cikin busasshen wuri sai fama da fari fama da kishin ruwa ruwa ma bai ishe ku ba ga wa'anda muka sake musu ruwa mai bubbuga yana gudu kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatan tayyibatan wa rabbun ghafur mutanen yaman wanda muka musu lambu lambu fadamu wajajen itatuwa na ni'ima kala kala kala kala wanda ku ba kuma san wannan makauyawa ba kuma san wannan babu sai kun je can ku rinka shakan kanshi sai fa da suka shiga Spain ne suka je suka rinka samun fulawoyi har suka rasa wani irin waka na su ne ban irin wannan wannan imbaran din da suka samu kansu a ciki Allah subhanahu wata'ala yake ce mun saukar musu da ruwa yana buga yana gangarawa yana fin ko'ina waje allan arhara muka sanya ƙoramu ta jirimin ta hatihin a ƙasan gidajensu ma suke yin hanyar ruwa lokacin ba a samu hikiman yin famfo ba to abin da ake kamar lambatu ake yi sai a yi kamar mai shaka sai ruwan ya rinka bi yana bi ta gidan kowa kawai in kana da kwarin da ruwa yake gangarowa yana haka akwai kuma alfela da ɗan adam hikimansa ta bashi masu ɗan tafi haka sai a sa shi haka sai a rinka juya shi sai ƙoƙon ya rinka ɗiban ruwan yana juya sai zuba a wannan ramin sai ruwan ya gangar shi ne da annan arhara tajiri min tahati fa ahlaknahu amma yau ina suke duk mun ruguza su babu garuruwan an rushe su garuruwan me yasa bizu gobe saboda laifukan su me ya laifin su ƙaryata annabawa kin aiki da abin da annabawan su kuma musu da shi ko kuma sun yarda da annabawan sun fara bin su daga baya suka zo suka zama jambarai suka juye suka zama mutanen banza masu saɓon Allah Allah ya fushi da su ya halakar da su in labari ne amma dai kai kaje ka ga kufayin ga wuraren nan ga wuraren nan me yasa suka bar wurin stadium stadium iri iri yana nan har yanzu kuma Allah da yalla an ci gurin an kasa komawa sai dai turawa su mu je mu je yawon buɗe idan ko haka ba a je a shiga wurin a ciki amma an kasa cewa kai bari mu yi rebuilding din wannan wurin mu dawo mu zauna ba Allah ya riga shi ne amma dai za a je a gani aya ga wuraren su nan ga shi da su in nan mu suke biyan a samun siminti muke kwafawa mu zo mu zuba mu zuba mu yi matakalai matakalai su kuma duwatsu suke kankarewa su kankare su jera su jera su gyara a zo ana zama matakala matakala har yanzu yana ka je ta dumura akwai su yana wurare daban-daban Allah ya riga rusa su ba kowa a gurin wa an sha'ana min ba'dihim ƙarnan asali kuma muka sake ta da wasu ƙarni bayan bayansu duk mai yi shi kaɗai ne ana koma ka koma can baya da ake magana ajalin musamman inda ko duka wanda ake maganan nan abu ɗaya ne yake juya su Allah ne shi ne awwalu tun ba komi ya zo yi waɗannan samawatu wal ardu wa ma bainahu yayi hawa'un fawqa hawa'i ko yayi muyahu yayi anharu yayi biharu sannan kuma yake bari ya jefo dan adam ya dauko dan adam ya zo ya aje yayi shi wannan ya wuce yayi wannan wannan ya wuce yayi wannan wannan ya wuce har yau har gobe shine jiya shine yau shine gobe shine madajin gobe sauran kuma duk mene labari subhanallazi ta'azzara bil qudrati wa qahara al ibada bil maut wani addu'a da wasu bayan Allah suke eh tsarki ya tabbata ga wanda yayi yayi wato yayi kaman a ce yayi yayi yayi damara da kudura ya kuma rinjayi dukkan bayi da mutuwa ka gama shirgan shirgan shirmenka ko sarki ko malami ko wane ne ko mene ne ka gama in an yi nisa a baka shekara biyu irin na su annabi ibrahim ko su annabi nuhu su ma haka ai su annabi nuhu a baka shekara biyu ina annabi nuhu me zamani ya karbi zamaninsa Allah ya ce mu ne magada ko to Allah subhanahu wata'ala ya ce wa an sha'ana ba'din qarnan akan haka muke ta yi nan da shekara 100 inda jara ce wasu sun ba zauna a masallacin nan wayo su wane kai wani ana ce masa Muhammadu Kabiru ya yi tafsiri a nan masallaci yau shekara 90 kenan da mutuwansa in ma an ci sa'a kenan Allah yana son a ce Allah ya gafarta masa kawai ka ɗauki akwai wani littafi da imamu zahabi ya yi tazkiratul hufazi mahaddatan hadisi ne ƙwararru wanda duniya ta ce jiɗi ya ce bari ya yi wani ɗan littafi don a rinka tunar da mutane ƙwararrun mahaddata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ya ce a ƙarni kaza ƙarnin farko generation ɗin zamanin sahabbai ya faɗi mahaddatan mahaddatan ya faɗa irin su Aisha su Abu Hurairah su kasunan abu su idinin kuduri su lissafa su ya gama sai zo kuma zamanin tabi'ai ya ce to an yi suwa da suwa da suwa da to in ya ɗauka sai ya yi tarjama wane li da kaza wai na sha'afi kaza wa kaza wa zahaba dan matan da malaman hadisai suna son a san duk garin da kaje saboda a san wane bai taɓa zuwa garin da in ya ce ya yi ruwaya a wurin ka to ai nan inda bai taɓa zuwa garin ba ko to irin waɗannan duka da su wafayatul aya wasu ayanin malamai aka rinka yin littafi ga shekarar da suka rasu shekarar da suka kawai ake ta tarawa wafayatul aya ayanin malamai da lokacin da suka kira su to imamu zahabi in yi bayani sai ya dauki kaman mutum in ya samu kenan kaman mutum talatin sai ya yi tarjamar su sai in ya gama da mutum talatin sai ya ce wa fulanun wa fulanun wa fulanun wa fulanun ya yi kamar wajen mutum ɗari da wani abu duk kawai wa fulanun yake cewa wayannan ba su samu martaban amma yi tarihi ce an haife su lokaci su kaza sun yi kaza kuma ya ce maka wayannan hufaz ne irin kun ya ce maka hufaz ma yana nufin ƙwararrun mahaddata hadisi ne wanda duniya ta ji su zai ce wa fulanun wa sai ya ƙetara sai ta kuma to ka duba duniya da take wayannan fatarin mutanen kirki ne wanda suka to in kana jin kai malam wane ne shek wane ne hafiz wane ne Allah sai an yi irin wanda suka dama ka suka shanye ka suka gama da kai amma yanzu sai labari sunan wani ma bai kullo ba in ya gama sai ce wa gairuhum gairuhum din nan wata kila sun fi wanda ya faɗa yau to kaga wannan maganar da Allah subhanahu wata'ala yake ga mana kenan an yi mutane an sha'ana ba a dan karnan akar bayan haka mutai Allah shi ke ta aikinsa a kwashe ko a tara ko a karami kuma zai sake zuba wasu har ranar kiyama na'am wa sha'ana ba a dan karnan akari na buka daya na'am ولو أنزلنا عليك كتابا للناس فلمسوه بعينهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن آتانا إلا سحر مبين ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina cewa laula unzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa ba za a kawo qur'anin ba littafi guda a zo a ajiye a ce gashi daga Allah ne wani mala'ika ya zo da bukatakinsa ya sauke ce gashi daga Allah ne Allah ya aiko a zo a bi shi abinda suke so Allah ya ce Allah mun yi wannan tun yaushe tun yaushe muka yi ta yin wannan a yanzu mun canza salo ko ku yadda ko kar ku yadda kawai mun kawo manzon Allah wahayi a gaya masa a masa wahayi ya karanta ku ji shi ke kar ma ka damu ya rasu lalla wataƙila ka fara tunanin ko Allah za ka ɗan gwada a cikin da muna son su yi imani a ɗan gwada muna a ɗan kawo littafin haka Allah ya ce kai bari in gaya maka ya rasu lalla Allah ya ce walau anzalna walau nazzalna alayka kitaba da za mu sauko ma da alƙur'anin a rubuce fi ikhlas cikin takaddu kalama su bi abin kowa zai shafa da kai ko gashi rubutu daga Allah ya zama ma irin rubutun ubangiji wanda in an daga takardar mai a ga rubutun yana nan rubutu na sirrin Allah su shafa da hannunsu me za su ce laqala alladhina kafaru wallahi kafiran nan cewa za su yi hada illa sihirin mubi wannan sihiri ne kawai a fili ko da takaddan ne ba irin takaddan ta zama irin takaddan kudura wanda rubutun kawai za a ga gashi nan ba rubutun hannu ba ne rubutu ne na kuduran Allah wallahi cewa za a ci sihiri mubi to kaga sihirin mubi din nan ya halakar da mutane da yawa ya hana imani da mu'jizozin annabawa ya hana mu imani da karamomin waliyan Allah saboda haka babban bala'i ne saboda haka ba za su iya ba za su imani ba rasulullah rabu da su wanda Allah ya ga daman ya shirya sai ya karba ya shirya wanda kuma Allah bai ga daman